بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم لا ربا takwas ga watan Jumadal Ula hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da biyu ga watan sha ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin akrabul masalik Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim yace في بيان عدة من فقد زوجها ولم يعلم أهو حي أو ميت زامي magana cikin bayani iddar matar da aka rasa mijinta kuma ba a sani ba yanzu mijin yana raye ne ko yana mace an rasa shi amma an samu labarin ya mutu kaga wannan magana hukuncinsa daban a'a an rasa shi amma an tabbatar da yana raye yana hannun ko masu hannun fansa ko masu riba cewa ko me wannan kuma kaga an tabbatar da rayuwar shi shi ma hukuncin shi daban amma yau maganan da muke din an rasa mijinta da aka zo aka bincika ba a gan shi ba ba a san inda yake kuma ba a sani ba yana raye ko baya raye ba a sani ba to wannan matan ya iddanta zai kasance don mafkud din wanda aka rasa din wajen kala biyar ne akwai mafudun fi biladil islam akwai mafudun fi ardi shirki akwai mafudun fi da'un akwai mafudun fil muqalat fil muqatalati baina ahli islam akwai mafudun fil muqalat fil fil muqatalati baina al muslimina wal kuffar kowanne kuma hukuncin shi daban ba wai kawai dan an rasa mutum a ce kawai za ba shi hukunci da ta yi ta yi shekara hudu ta yi kaza ta yi kaza kowanne akwai yadda ainihin za hukunta na farko ne wata tabdu zaujatul mafqudi fi ardil islam wanda aka rasa shi a garin musulunci a garin musulmi aka neme shi aka rasa ko a garin su ko kuma yayi tafiya amma garin da yaje garin musulmi ne sai aka neme shi aka rasa a wannan garin musulmin to irin wannan mutumin ta'atabdu zaujatul mafqudi matar wanda aka rasa shi fi ardil islami a garin musulunci za ta yi idda iddata wafatin iddan mutuwan miji amma da wa'annan sharɗan da za su zo a gaba. Na farko, in rafa amra halin hakimi, idan ta ɗaukaka lamarinta ga ainihin alhakim alkali ko sarki ko jagora ta je ta samu ainihin alkali ta kai ƙaran cewa ita fa mijinta ya ɓata ba a gan shi ba. Kaga da wannan sharaɗin zai nuna ma ko shekara goma za ta zauna in dai bata kai ƙara ba har yanzu tana nan akan aurenta. in ta yadda ta yi aure ta yi aure akan aure ba ruwanmu da adadin zama sai ta kai ƙara an bi wa'annan turakun an ba ta adadin lokaci ta je ta zauna da izini sannan za ta bi wannan ainihin tsari ta kai wa ainihin alhakim au ko kuma idan garin babu alhakim na musulmi babu wani ainihin alkali ko wani sarki jagora na musulmi to ta kai ƙara bi jama'atin musulmi na ga jama'a musulmi jama'a musulmi a nan ba na nufin wai taron musulmi gaba ɗaya ba a jagora na jama'a musulmin ko da mutum ɗaya ne ba ta wannan hukuncin misali limamin unguwa ko limamin juma'a ko wani dai wanda shine jagora wanda jama'a musulmi suke tare da shi sai ta kai ƙara in ta kai ƙara sai yayi ainihin bincike a cikin jama'a a bincika a gano yawa ne yake to in ta kai wannan ainihin ƙaran wajen jama'a musulmi ko wajen shi alhakin inda adami za a ce jama'a musulmi ne inda aka rasa alhakin duk garin da akwai alkali na musulunci ko limamin unguwanku ya ce ki je ki zauna zancen banza ne dole sai hukuma idan babu hukuma ne to jama'a musulmi sai su taru su yi wannan hukuncin shi yasa yace inda adami ai inda adami alhakin wa daman nafaqatuha sannan abu na biyu sai idan ainihin nafakanta ya dawwama ci da sha da sutura da gidan zama duk abin da miji zai wa mace akwai shi kawai mijin ne aka rasa kaga yanzu anan sai ka ji an ce wai yau ba a ga mijinta ba wajen ainihin shekara guda in ta kawo magana sai a ce to ai shekara hudu aka ce ta zauna kuma wannan zaman da ce ma duk iyayenta ne suke rike da ita fa wannan duk ba magana bane ai ko yana nan ma in ya gagara rike iyalin shi dole za su sallame ta balle kuma a ce ya bata baya nan gidan yaya ne kudin yaya ya kare dan jarin da suke ci ya kare to yanzu kawai za a yi ijtihadi an dan yi bincike alkali zai sallame ta ta je ta yi idda kawai ta yi aure sai idan nafakanta ya dawwama kuma nan in mun ce nafaka karkace ci da shafa eh ai abokanta akwai mai kawo mata kwanan hatsi akwai mai kawo to wa yake mata riga wa yake biya mata haya wa yake mata sauran ɗawainiya saboda haka an ce nafaka wajen miji da mata ba wai ci da sha kaɗai bane duk ɗawainiya gaba ɗaya a ce duk abin da ainihin miji zai wa matarsa akwai kawai mijin ne aka rasa to yanzu a nan ne za a ba da wannan hukuncin mun gane to yanzu idan ta kawo ƙara wajen alhakin ko wajen jama'a musulmi fa yu'ajjilu alhurra arba'ata a awamin ko ko fa yu'ajjalul hurru sai a ɗibi ajali ga shi mijin nata idan ɗa ne sai a ɗiba masa arba'ata a awamin shekara hudu ta kawo ƙara to yanzu yaya ɗawainiya ta ce ai dama akwai yan nafiyar ɗin shi wanda su ne suke kawo mana abubuwan ɗawainiya kuma suna nan suna aiki suna tara kuɗin ko kuma akwai gida da ya bari wanda kuɗin hayan gidan dama da shi muke ci muke sha muke ainihin sutura muke ɗawainiya akwai dai ko kuma akwai abokanan shi wanda sun ɗauki nauyin komai ko iyayensa ko ma ya dai wannan ɗawainiya ɗin ba matsala ba ne to a nan sai a ɗiba mata ajalin shekara huɗu idan mijin nata ɗani wal abdu idan bawa ne nisfa sai a ɗibi shekara biyu shine rabin shekara hudu wannan ɗiba ajalin kuma za a yi ne ba'adal ajizi an khabarihi bayan an gajiya daga labarin shi ba wai daga taka to shikenan a rubuta ce daga yanzu shekara hudu a sai an yi bincike an yi bincike duk inda ake tunanin za a same shi an bincika ba a same shi ba sannan sai ainihin alkali ya rubuta daga yanzu ki je ki zauna zuwa shekara hudu inda adam kenan ko بعد العجز عن خبره وليس لها بعد الشروع فيها هكذا وليس لها بعد الشروع فيها الرجوع وليس لها الرجوع بات داما كومو وتفاسا بعد الشروع bayan ta haɗu fiha cikin iddan ba cikin wannan shekarun ba cikin iddan dama abun uku ne za a yi bincike in ba ga inda yake ba za a ba da shekara hudu in ta gama shekara hudu sai ta shiga iddatul wafati to matukar in har ta gama shekara hudun nan shekarun sauraron watakila yana raye ta shiga iddatul wafati ainihin iddan mutuwan miji to yanzu tana shiga wannan iddan ba ta da daman ta zo ta sha to gaskiya na fasa yanzu zan koma irin zama na da in ci gaba da ainihin ɗawainiya sai mu ce ba zai yiwu ba tunda har an zo kin shiga idda ba ki da daman komawa dole ki gama iddan a sallame ki saboda me yace wala nafaqata in ku ta shiga wannan iddan babu ɗawainiya yanzu misali lokacin da ake bincike wannan kuɗin hayan da miye miye duk da shi za ta yi ɗawainiya har ta zo wannan shekara hudun da za ta yi duk mijin take jira amma ana gama shekara hudu in ta shiga iddatu wafati sai mu ce duk matar da mijinta ya mutu to babu ciyarwa akan mijin ba za a ɗauki kuɗin mijin a ciyar da ita ba kuɗin gado ne saboda haka daga ta shiga wannan ta shiga lokacin idda to shi kenan wala na bakata ba za a ciyar da ita ba sannan kuma babu daman komowa ta ce ta fasa dole ta ci gaba da wannan iddan a sallame ta. wa kuddira bihi talaqun yatahaqqaqu bi dukhuli sani to idan aka yi wannan hukuncin ta je ta yi shekara hudun nan tana gama ba za mu ce za ta shiga iddatul wafati ba tana shiga wannan iddatul wafatin za mu kaddara shika tsakaninta da mijinta in yana raye ma yanzu tana shiga wannan idan mun kaddara cewa ta samu shika guda ɗaya tsakaninta da wannan mijin sai ta ci gaba da wannan iddan amma kuma wannan shikan ya tahaqqaqu zai tabbata ne bi dukuli sani da yin dukuli namiji na biyu yanzu misali an yi bincike ba gan shi ba an ba da shekara hudu ta gama ba mun ce za ta yi iddatul wafati ba idda na ainihin mutuwar miji yanzu tana shiga iddan mutuwar miji za mu kaddara wannan matar kamar mijin nata ya sake ta ne kaddara da zai bayyana amma wannan shikan kuma ba zai tabbata ba sai ta gama wannan iddan ta je ta yi aure shi wannan mijin ya yi dukuli da ita saboda me saboda yanzu kaddara da a ce za ta gama wannan shekaru hudun ta gama wannan iddan gaba ɗaya, ta samu miji ya aure ta in dai miji na biyu bai kwanan aure da ita ba mijinta na farko ya bayyana shi kenan za ta koma gidan mijinta na farko to yanzu in ta komo wancan shi kan babu sai idan wannan miji na biyu ya yi kwanan aure da ita yana yin kwanan aure sai mu kaddara yanzu wancan auren nata an samu shika tsakaninsa da wancan mijin kaddara da mijin zai bayyana ko da wannan mijin ya sake ta ma idan ta auri wancan mijin akwai shika ɗaya tsakaninsu saboda wannan rabuwan da aka yi to kaga saboda ainihin matsalan fatar bidukuli shi yasa yace ya tatsaku bidukuli sani shi wannan shikan zai tabbata ne da rukulin miji na biyu in bai dukuli ba to kaga za ta koma gidan mijinta na farko saboda haka abin da yasa yake akwai shika ɗaya bari ka je hikima fatahillu li awwali lil awwali bi ismatin jadidatin ba'da sani yanzu misali miji na biyu yayi kwanan aure da ita sai ga mijinta na farko ya bayyana kaga ai ta riga ta yi fauci ko to dama kuma shi wannan mijinta na farkon ya sake ta shika biyu dama kafin ai haka yanzu kuma gashi nan wannan abu ya faru an zo ta yi aure wannan miji na biyun mun ce za a kaddara shika in ka haɗa wannan shikan da shikan shi ba ya zama shika uku ba to yanzu wannan miji na biyun yana sakanta zai aure ta da sabon aure ne kamar bai taɓa auren ta ba wancan igiyoyin tunda sun kai igiya uku shikenan sun rushe mun gani ba da sani in kana dallaka isnataini in dama ya sake ta shika biyu to fa in ja'a idan mijin na ce dawo aw ta bayyana hayatu ko kuma bayan ta gama shekara hudun nan ta gama ainihin idda na na, na mutuwar miji sai ya bayyana ashe mijin yana raye ba an yi haka ba yanzu haka akwai jiyawa wanda akwai wani yaron mu a banki an kama shi haka wajen shekara wajen shida ko bakwai kawai kwatsam sai muka gan shi yace mana ai tun wannan kamen da aka yi da ba mata rushe yana nan a giwa barek sai yanzu aka sako shi eh a nan nan mu duk mun dauka dan gidansu ma an yi sarakan ukun shi an yi bakwai an yi wa an ce rai kawai sai gashi ne ya zo ya bayyana to irin wannan idan ya bayyana yana raye ko kuma ya dawo au mautuhu ko kuma mutuwan shi ya bayyana sai aka zo aka ce ai wane din da ake cewa ya mutu ai bai mutu ba sai kwanan nan bayan an riga an daura wannan auren sannan aka ji labarin cewa ya mutu da ta zauna an yi binciken ba a san da yake ba an yi shekara hudun ba a ji labarin shi ba ta yi idda mutuwan ta gama sai gashi ta yi aure tana yin aure sai aka kawo wasu gawawwaki wanda ainihin suka rasu ana zuwa da aka duba sai a gashe mijin wance ne gashi na she sai yanzu ya rasu kaga ya rasu bayan an ɗaura wannan auren to yanzu a nan sai mu ce fa kazatil waliyai ta zamo kaman ainihin mai waliyai guda biyu kaga ai duk matar da ta yi izini ga waliyai guda biyu kowanne ya ɗaura mata aure wannan shine na farko wannan shine na biyu amma na biyun ya yi kwanan aure ba tare da sanin na farkon ba kaga fatar biddukuli to yanzu shi ma mijin ya dawo an riga an yi kwanan aure da miji na biyu fatar biddukuli haka nan ya bayyana yana raye amma shi na biyun ya yi kwanan aure fatar biddukuli ko ya bayyana ya rasu bayan an ɗaura auren to shi ma fatar biddukuli amma idan ya bayyana yana raye ko ya dawo ko ya bayyana ya rasu bayan an ɗaura auren ya bayyana ya rasu to yanzu a nan sai mu ce tun da bai dukuli ba za ta dawo wa mijinta na farko idan ma mutuwan ne ya bayyana ya mutu za ta dawo ta yi ta kaba a mijinta na farko amma in miji na biyu ya kwanan aure sannan ya mutu shikenan sun riga sun rabu dama mun ce an kaddara shika ɗaya wanda zai tabbata da yin dukuli kuma ka ga nan idan bayan an ɗaura auren sai aka ji labarin mijin nata misali ta gama shekaru hudun nan ta zo ta yi takaba bayan ta gama takaban nan ta ɗaura aure sai aka ji labarin yaushe aka ɗaura aure aka ce ran juma'a da ta wuce sai aka ce ai mijin ta yau sati biyu da rasuwa sai mu ce wannan auren ɓatacce ne saboda me saboda an yi aure a cikin idda ai mijin nata yana mutuwa ta shiga takaba tana shiga ta kaba bata gama ta kaba ba aka yi wannan auren to shi ma wannan auren za a bata shi eh koya dukuri za a bata ai bataccen aure ne a dama za ta koma wancan ai tana cikin iddan wancan ne wancan in an maida ita ga wancan mijin ba ya
kafin a ɗaura wannan auren.
Eh, ya rasu kuma an ɗaura wannan auren lokacin tana cikin iddan wafati?
A, ta gama iddan ta ta komai.
Eh.
Ta je ta aure da aka bincike a ce tun kafin ta gama iddan ne.
Eh.
wancan ya rasu.
A wannan zamu zo kan shi yana gaba. Zamu zo kan shi.
Na'am.
Ka gane? Yace bi khilafil man'i laha. Wannan sabanin wanda aka kawo labarin mutuwar mijin nata sai ta je ta yi aure. Ka gane? Aka zo ya ce mijinta ya mutu kamar yanzu kamar nan da ake aka ce ayya ai mijinki muna najewa muna gani aka harbe shi. kaga ya tabbata ya mutu ko sai ta je ta yi aure bayan ta yi aure sai mijin ya bayyana to wannan ba za ta yi foti da dukuli ba ko sun haifi 'ya'ya za ta da gidan mijinta kaga ai wancan ba labari aka ji ba kaddarawa aka yi amma wannan labari ne aka kawo ashe labari na ƙarya ne mijinta yana raye kawai wani ya zo ya ce mijin ya mutu shi kenan aka yi amfani da maganar shi aka je aka ɗaura mata aure ta gama idda bayan ta gama idda an ɗaura aure sai ga mijinta ya zo to dole za a mai da ita gidan mijinta na farko kamar yadda yanzu da yawa yana faruwa sai ka ji mutum da yawa za ka ji mutum ya fito a kurkuku sai a ce ai mu mun ɗauka ka mutu ne to tsaya wa kuka gaya wa ina aka bi eh eh ka ji ko yawwa ita mun ko sai gashi ya zo saboda haka in dai labarin ƙarya ne aka dogara da shi to ko ta haifi ƴaƴa dole za da ita gidan mijinta na farko wal mudallaqati li adamin nafaqati hakanan sabanin wanda aka sake ta saboda rashin nafaka ba mun ce idan mutum ya kasa rike matan shi za a sallame ta ba to dalilin wannan ta kawo ƙaran bai bar mata ɗawainiya ba ya tafi babu komai ni da yara kaza kaza aka bincika aka je gaskiya ne sai alƙali ya sallame ta bayan ya sallame ta ta je ta yi aure na biyu kawai mijin ya bayyana da ya bayyana sun mazahara su kuduha sannan faduwan wannan nafakan ya bayyana a kan shi in ma da tabbatar da cewa ya bar mata wannan ɗauniyan ko da tabbatar da cewa ya bar mai mata kuma yana yi mata ko da tabbatar da cewa da bakinta ta yarda cewa duk inda zai je za ta jira shi ta yafe mar wannan nafakan to in ya bayyana haka to wannan miji na biyun ko ta haifi aya za da ita gidan mijinta na farko saboda abin da aka raba auren dan shi wannan abin ya tabbata ƙarya ne mun gane wa zatil mafqudi haka nan da wacce aka rasa ta ku fahimci gurin da yana da mushkila mata ce aka rasa mijinta ba za a ce a yi bincike ba gan shi ba a yi shekara hudu ba gan shi ba ta yi idda in ta yi idda shikenan ta yi aure ba to yanzu an gama wannan cewa kun bincike da shekara hudun ta zawwaje sai ta je ta yi aure fi iddatiha a cikin wannan iddan da ta yi aure ta ta yi aure a cikin idda ko fusi ka za a ɓata wannan auren ai bayan an ɓata auren sai ya bayyana aha sai ya bayyana ashe mijin nata tintin ya riga ya mutu yanzu misali ta zo ne ta ce an rasa mijinta aka yi bincike ba ga inda yake ba aka ba ta dama ta je ta yi shekara hudu ba bayan ta goma shekara hudu sai aka ce to sai ta yi idda na mutuwan miji kaga dole sai ta gama wannan iddan sannan za ta yi wani aure tana cikin wannan iddan kawai sai ta samu mijin aure sai ta aura kaga an yi aure cikin idda za a bata auren shi kenan hukuma sai ta ja ba ta gama idda ba ka aure eh sai aka bata wannan auren bayan an bata wannan auren ta je ta yi istibra'i sai ta auri wani miji daban kaga miji na uku bayan ta auri miji na ukun nan suna zaune sai ya bayyana ashe mijinta din ya mutu tun lokacin wancan shekara hudun. Mun gane? Kaga in ya bayyana ya mutu tun ana cikin wannan shekara hudun ta riga ta gama idda a wancan iddatul wafati. Wannan iddan da aka raba auren su saboda yayi aure a cikin idda kaga wannan iddan dama babu shi. Kaga auren sa ingantacce ne. To yanzu wannan miji na ukun ko sun haifi ya za da da ita gidan mijinta na biyun nan. gane nan can a gurin akwai mushkila abin da ya sa aka wato wannan duk yana nuna ma cewa alƙali don ya raba aure da kuskure wannan rabu auren zai ba tunda shi mijin ai da ma auren a hannunsa yake alƙalin wakiltan shi ya jan dau wajen raba aure to sai ya raba da kuskure to wannan rabuwan kuskuren rabuwan bai ba dole za a da ita kaga shi wannan ai matarsa ce ya yi aure ingantacce kawai aka yi tunanin cewa an yi aure a idda ashe lokacin ma ba idda ake ba to wannan shi ma ba ta yi fauci da dukulin wannan miji na ukun ba. Eh. Fi iddatiha. Eh shi ne. Ta yi aure a cikin iddanta wannan iddan bayan ta yi shekara hudun ba za ta iddatu rofati ba. To in ta yi aure a ciki ba ɓataccen aure ba ne? To sai aka ɓata wannan auren. Daga baya sai aka ji ashe mijin ya rasu tuntuni. Kaga wannan iddan ma ashe ba idda ba ne. mun gane? Au da awa halmauta, ko kuma da da'awan cewa mijinta ya mutu, ana samun haka wa mace kawai ta zo ta ce mijina ya rasu. Me hujjanki ta ce wallahi muna bama da aka yi kaza aka yi kaza ina gani aka harbe shi ta zo ta yi da'awa. Shi kenan sai aka ba ta dama ta je ta yi idda ta je ta yi aure. Au bi shahadati adilaini ko a gairi adilaini ko da shaidan wa'inda ba adilai ba. Wannan kuma a irin kamar abin da ake abin diddigi ne. Kawai da aka zo ya aka yi wance ta yi aure sai aka ce ya ita ta zo ta yi da'awar mijinta ya mutu. To ya za a ba ta daman sai aka ga ba a bi wannan ka'idojin ba sai aka ɓata wannan auren kaga ɓatacce aure ne. Ko kuma shaidun da suka ba da shaida akan mijinta ya mutu ɗin suka zama gairi adilai ni ba adilai ba ne. sai kuma aka ba ta dama ta je ta yi idda har sai da ta yi aure sai aka ji shaidun da suka ba da shaida a kan ainihin mijinta ya mutum ba adilai ba ne fafusika sai aka ɓata wannan auren. Sun sannan bayan an ɓata wannan auren ta je ta yi istibra'i ta yi wani aure na uku sun mazahara annahu ala sihati sannan ya bayyana ashe aurenta wannan ainihin na biyan ala sihati yana kan inganci to fala ta futu bi dukulin ba za ta yi foki da dukulin wannan na ukun ba misali ta yi dawo mijinta ya mutu ba shaida ba komai aka sallame ta har ta je ta yi aure sai aka ji da da'awa fa aka raba wannan auren sai aka ɓata auren bayan an ɓaci auren ta je ta istibra'i sai ta auri miji na uku bayan ta auri na uku sai ya bayyana ashe da gaske mijin nata ya riga ya mutu tun wancan auren da aka yi na biyu ma ingantaccen aure ne to yanzu wannan na ukun ba ta yi fauci ba ko sun haifi aya za a dada ita gidan mijinta na biyun nan tunda aurensa da aka raba din ingantaccen aure ne ko kuma shaidun da suka bayar da shaida ba adilai ba ne da aka bi diddigi kaga duk lokacin da alkali ya karbi shaidan wayanda ba adilai ba aka je sama aka bincika aka ba adilai bane kaga ai dole za a bata wannan abin to sai aka bata kasancewa ba adilai bane daga baya sai aka samu shaidu adilai suka tabbatar da cewa hakika mijin nata ya mutu kaga auren na biyun nan ingantacce ne to nan ma fala ta futu bi dukuli as-sadis kenan ba za ta yi foci da dukulin miji na uku ba mu tsaya ko mu je lokaci da ya ja to mu karasa To, wa baƙiyar ummu waladihi wa malihi litta'amiri, to shi wannan mutumin da aka rasa shi, aka ba da daman shekara hudu matarsa ta yi ta gaba ta yi aure ba, to amma fa in yana da ummul walada, wa malihi da dukiyan da ya mallaka gaba ɗaya ba za a raba gado ba, litta'amiri za su wanzu har zuwa shekarun rayarwa. Sai shekarun rayarwa sun wuce ga wannan mutumin sannan za a raba gadon shi, sannan ummul waladan shi za a sallame ta. wannan ka zaujatil asiri kamar matar ribatacce mutumin da aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi ko aka kama shi ana neman kuɗin fansa yana hannun masu riba cewa to shi ma tunda an tabbatar da yana raye kuma matarsa duk abin da mace miji zai wa mace na ainihin ɗawainiya akwai kawai mijin aka rasa to shi ma za ta zauna har sai an kai shekaru na rayarwa wa mafqudi ardi shirki kaga da wanda aka rasa shi a garin mushrikai kaga can yake fi biladi islam ko to idan a garin mushrikai aka rasa shi kaga akwai tunani cewa sun kama shi suna bautar da shi ne shi ma dole ta zauna har shekarun rayarwa shekarun rayarwar nan kam huwa saba'una shine cikan shekarun shi cika saba'in da can mijin nata dan shekara talatin ne irin haka ya faru to fa aiki ya same ta sai ta shekara arba'in tana jiran shi sannan idan shekarun haihuwan shi suka cika saba'in a nan sai a raba gadon shi kuma a sallami ainihin matarsa in dama shekarun shi sittin ne sai mu ce saura shekara goma haka nan je zuwa cikon shekarun su cika shekara saba'in to wannan wanda ainihin aka ribace shi kenan ko wanda aka rasa shi a garin mushrikai wa tabbal fi mafqudil mu'taraki bainal muslimina min yawm iltiqa'i safain wanda kuma aka rasa shi a cikin yakin da ake tsakanin musulmi da musulmi fitina ce ta faru tsakanin musulmi da musulmi aka gwabza yaki shi kuma hakika an gan shi a cikin sahun wannan yakin to wannan ran da aka haɗu aka gwabza ɗin nan ana rabuwa an ba a gan shi ba kawai matar shi ta je ta yi illa saboda kawai za a tsaddara an kashe shi ne tun da ba a kashe shi ba garin musulmi ne kuma an gan shi a cikin tawagan mayakan kuma an gwabza an rabu wanda suke raye an gan su to shi tun da ba a gan shi ba kawai za a tsaddara ya mutu min yawmi iltiqai safai ne a wannan ranan kawai za ta fara idda cewa mijinta ya mutu kuma shi wannan kam wawuri samaluhu za a ma gaje dukiyar shi na izin yayin nan yanzu misali a ce lokacin da ake kama mutane din nan a ce gashi nan zahiri mun gani an kora tare da shi mu da aka kora din wanda aka kora gaba ɗaya muna gani an yayyanka ko kuma ba mu gani ba amma daga baya an zo an ga gawawaki ne gaba ɗaya a gurin kuma shi din nan an ga da shi aka kora zuwa wannan gurin kaga ai tabbace ce kawai ya mutu shikenan kawai sai a raba gadon shi matar shi ta je ta yi idda a wannan lokacin to fil faqdi bainal muslimina wal kuffari a inda kuma aka rasa musulmi a yakin da ya faru tsakanin musulmi da kafirai ne suka gwabza yaki bayan an gama yakin ba a gan shi ba to shi kuma ba da sanatin za a ba za a matarsa za ta je ta yi idda ne ba da sanatin bayan an samu shekara guda ba da nasiri bayan an gama nazari an gama bincike ba a gan shi ba sai a ɗibi shekara guda idan aka yi shekara guda ba a gan shi ba to a nan ne za a ba matarsa izinin ta je ta yi ainihin idda ta yi aure wa fil mafqudi zama da ta'uni fa wanda kuma aka rasa shi a zamanin da ake annoba zamanin annoba kamar yanzu kwanan nan ba an yi wani annoba mai sunan shi Ah, ya bacteria annoban da ya kulle masallatai zero corona to irin wannan annobar inda gaske ne akwai ta din sai aka yi kwarai kwanan wasu suna cewa ma ƙarya ne to in akwai annobar sai aka yi ta ana ta mace mace ana ta mace mace wani yayi tafiya fa ba a gan shi ba sannan kuma gashi ana cikin annoba ai ba mamaki ya mutu a cikin wannan annoban to yanzu yaushe za ba matarsa ainihin izinin ta je ta yi ta kaba yace ba da zahabihi bayan tafiyan annobar lokacin da likitoci suka tabbatar da yanzu an sha kan wannan annobar wannan mace-macen annoban an daina shi kenan sai matarsa ta yi ta kaba kuma shi kan wawuri samadu za ma gaje dukiyarsa alhamdulillah